alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan rana ta Laraba wanda yau 26 ga watan Rajab hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da 10 ga watan uku miladiya 2021 wanda kuma wannan darasi namu na yau shine darasi na 27 ko shi ne darasinmu na 27 a cikin wannan littafi na mun shafibiya za mu tashi babu ha'il kinaya babu ha'il kinaya wannan ha'un ana iya ana kiranta ha'ud damir ko ha'ul kinaya abinda lugawiyun suke bambancewa suna ta su kufiyun su suke cewa ha'ul kinaya su kufiyun ha'ul kinaya basariyun su ce haƙub damir to kamar yadda za mu gane ce babu ha'il kinaya babi na ha wanda ake alkunyan wato suna a nan sai suka ce ita wannan ha'un na farko ta zama za'ida ce in ta zama za'ida don a fitar da wacce take asaliya wace ce asaliya kamar da illam tantahi tantahi kaga wannan hawan asaliya ce kaman ma nafqahu kaga wannan ma asaliya ce ko kaman me ku kawo mana misali cikin Qur'ani wanda hawan din kaman fawaki fawakihu kaga wannan ita ma asaliya ce to haka aka ce hawan ce za'ida sai aka ce addallatu alal wahid wacce take nuna daya dan a fitan maka da wacce take nuna tasniya ko jami'i kaman ilaihim kaga jami'i ne ilaihima tasniya to dan a fitan maka da wannan to sai aka ce maka almuzakkar kuma dan a fitar da mu'allafa kaman ilaiha kuma sai aka ce alghaib shi kuma wanda baya nan ma'ana ita cika wannan sharuɗa guda hudu ta zama za'ida ce mai nuni zuwa ga abu daya namiji kuma wanda baya nan to in ta cika wayannan sharuɗa ita ce ha'ul kinaya ko ha'ul damir kuma gaba ta biyu tana shiga a cikin sunaye tana shiga cikin ayyuka kuma tana shiga a cikin harufa ina misalin ta a cikin sunaye kaman ka ce ahluhu kitabahu ko ba haka ba kalamahu duk wannan kaga ta shiga cikin suna to sai cikin aiki darabahu yaf'aluhu yarahu kaga duk wannan cikin aiki ta shiga sai wata zo a cikin harafi ilaihi minhu bihi duk wannan kaga cikin harafi ta shiga to tana shiga waɗannan halaye ko kuma wannan wurare guda uku duk tana shiga a cikin wannan tunda wannan dama su ne wato me zaka ce ginshikai na maganar larabawa ko dai abu ya zama suna ko aiki ko kuma harafi to haul damir tana shiga a cikin duk wayannan din to anan kafin dai mu shiga sun ce a cikin qur'ani tana da hali hudu ma na rubuta mana mu kawo misalai tana da hali hudu hali na farko ta zamo ma qablaha mutaharrik wa ma ba'daha sakin misali rubuta wala huddinu wala huddinu wannan hali na farko kenan hali na biyu ya zamo ma qablaha sakin wa ma ba'daha sakin ina misali kaman wa ilaihil masir ilaihil masir yawwa ilaihil masir hali na uku ya zamo tana tsakanin mutaharrikai ne tana tsakanin mutaharrikai ne kaman me mhm kullun lahu qanitun lahu qanitun wannan shi ne hali na uku wanne ne na hudu ban fada ba yawwa ma qablaha sakin wa ma ba'daha mutaharrik ya zama abin da ke kafin ita sakini ne sannan abin da zai biyo baya ya zama abin da mutaharrik ina misali ilaihi yurja'u al-amru ilaihi yurja'u al-amru to wannan sune halayenta guda hudu wanda babu na biyar mun gane ko wannan tafsirin zai taimaka mana mu fahimci abinda malam zai siya gaba ta uku wannan haɗin din tana zuwa maksuriya ko mazmumiya in muka ce maksuriya kaman ka ce bihi mai zamma kaman lahu mun gane ko? to um, sannan sakin da take zowa bayansa ko dai ya zamo sakinin ba da zam kaman kuluhu kuluhu kaga wannan wawun sakin ne ba da zam to kaga a lokacin dole zam ba za ka yi mata ko ya zamo sakinin ba da fatihin kaman ilaihi ilaihi ko kuma sakinin ba da kasirin kaman fihi kaga sakinin ne ba da kasirin kun san mu mu muke cewa kaman fihi ce fa da wasu da kasirin ce fihi ta jaya a'a su wajen laraba kawai ne a wannan sakina ce ba jan ta aka yi ba kawai sakina ce yawon sakina ce eh to wannan misalan da muka ambata su ne halaye na ha'u damir gashi nan kamar yadda aka rubuta za mu ƙara gani mun gane ko? a'a ai su su ai kasan mu da hausa wanda ba zai tabbata ba su kasan da yake sun kasa sukun din biyu a sukunin hayyar da kuma almayyit yanzu kaga fihi wannan sukun ne mayyit li'anna al-mauta la yurawun almais la yura yawa in aka ce kuma kaifa kaga wannan ta zama sukun hay li'anna al-ahya yurawun ana ganin su kun ga ma qablaha mutaharrik kuma ba'daha sakin kaga wannan huddinu ba wani a duk duniya da zai ce wala huddinu ba wanda zai karanta wannan idan ya zama ba'daha sakin ne to wannan ittifaqin duk malamai ba a ba a zanta mun gane ko to kaga duk da ma qabla mutaharrik ne to sai ilaihil masir nan ma ma qabla sakin wa ba'da sakin to ita ma wannan bittifaq ba za a ba za a ce wa ilaihil ba wanda zai ce haka to sai na hali na uku ma qabla sakin shine lamu wa ba'da sakin wani kun bittifaq za a jata bittifaq كل له قانتون ما قبلها ساكن وبعدها ساكن عفوا ساكن nake so in ce sa'an mutaharrik ba kina abin nan ma qablaha mutaharrik wa bada mutaharrik to wannan kun bittifaq za a data yawa idan karatun yaran mu na makaranta a logoni za a hura ta za a hura ta ka san huri malam wa sayidu eh huri baka san huri ba? ka san shirgiya? shirgiya kai malam ka haddatar da mutane da yawa baka san shirgiya ba? hasa malam zai da ka san shirgiya? kafa huri a zai wata mana haruna shirgiya eh baka sanda ba mana don faɗa mata shirgiya yawwa liyabluwa kumu ayyukumu asanu shine shirgiya ban sayidu eh liyabluwa kumu ayyukumu mimu ay mata dhamma sannan kuma a zo a yi wannan amaddar eh danwo da madda to shi kaji to sai da shirgiya duk an shirga mata su eh au ina ne malam barka baka zo shirgiya baka alama malam umar ka baka san shirgiya ba wai malam musa ka san shirgiya wato gaskiya don Allah a rike makarantar allokara ma salu ba na jin da irin abubuwan nan abinda ya zamo mun abin nan yanzu ƙarshe malam sa'idu ka san ta guje ta gujen eh to fage kasashiya fage kasashiya bai san fage kasashiya lalle akwai aiki mana malamin haruna fage kasashiya au fatawa kake isa fage kasashiya ba ko ba ko da yaushe ba eh ba ko da yaushe ba auto dan tsanga ne to shikenan da kan bata lokacin mu ah mun fahimci wannan ko to sai wannan na gaba misali na abin nan na hudu yace ma qabla ha sakin wa ba'da ha mutaharrik ilayhi yurja'u al-amru fakuluhu hani'an minhu ilaihi to duk irin waɗannan kaga shine to maganan mu akan wannan ne akan wannan na ƙarshen ba ma magana akan na farko da na biyu da na uku magana mu akan wannan na ƙarshen ne shine ma qablaha sakin wa ma ba'daha mutaharrik to duk abin da zamu tattauna akan sa ne mun gane wannan ko to da yace walam yasiluha mudmarin qabla sakinin walam yasilu wannan dabiri na kuma ga qurra ga baki din su walam yasiluha mudmarin basu sadar da ha'un ta zamiri ba mai sharuɗa ko sifofi guda hudu da muka faɗa walam yasiluha mudmarin qabla sakinin wato ba su sadar da wacce ta zo kafin sakini ba kaga idan ka ce kafin sakini ka hada wannan ta farko da ta biyu domin wannan ta zo sannan sakini wannan ma ta zo sannan sakini ta zo kabla sakini to da ya ce wala yasilu duk an hada wannan na farko da na biyu sai ce wa ma qablahu at-tahriku lil kulli wusila to wacce ta zama kuma ma qablaha mutaharrik kuma yalzam an yakuna ma ba'daha mutaharrik kaman hali na uku to lil kulli wusila duk gabaki din ƙara su sadar da ita mal abdullahi mal abdullahi duk ari'ai gabaki daya sun sadar da ita mun gane ko to shi kenan yanzu mun gaba da hali na farko da na biyu da na uku to za mu tsallaka hali na hudu ana in sabar yake sai ce wa ma qablahu taskinu libn kafirihim to wacce ta zo kafin ita akwai sakini sakinin nan koma wani irin abu ne ko ya zama wawun ne fakuluhu hani'an fakuluhu hani'an fihi hudan ko ya'un mun gane ko wama qablahu taskinu libn kafirin libn kafirihim sai ce wa fihi muhanan ma'ahu habsun aqwila fihi muhana wa yakhruju fihi muhana kaga anan sai masa kaidi da kalmar da ta biyo shi don yi cire duk sauran fihi na ƙur'ani don ƙur'ani babu fihi muhana sai wuri ɗaya to sai ya ce wa fihi muhanan ma'ahu tare da malam wa ibn kathir habsun imamu habsu shi ku gane duk lokacin da aka ce habs a ciki ana maganar kira da aka ce habsu aka yi shiru anibin an asif idan ba shi ake nufi ba sai da ce habsu duri sai dai a ce hafsul duri mun gane ko domin duri an abi amur shi ake cewa hafsul duri yawwa tunda shi hafsul din ne to sai ce wa akuwila saboda haka shine akul mutaba'a ma'ana imamu hafs ya dace da imamu ibnu kathir tilo a wannan wurin fihi zai ce fihi muhana duk sauran fihi ko ilaihi min babu aula ko minhu duk ba zai ce ba zai ja ba yawwa to mun gama da wannan gabar to yanzu zai zano mana kalmomin da zamu kirga su guda goma ne zai faɗo mana sabani na ƙari'ai don Allah kamar yadda kun ga mun shiga cikin usul din nan mu dinga hadisi abubuwan nan za mu zo mu kama muna gama za mu shiga farshin bakara a lokacin za mu zo mu so mu jam'ul qira'at idan baka da ma'lumat akan kafa kafa abin da zaka jama'a ba dole sai kana da ma'lumat kana hararo duk kalmar da za a zo akan ta eh to sai ce wasakkin yu'addi ma'an walli wa nuslihi ونؤته منها فأتبر صافيا هلا يتي وسكن يؤدي كدوري يؤدي ما نوله تارد نوله ونسله دكما نسله wannan yu'addihi ta zo so biyu a cikin sura al-imran wa min al-kitabi man tamanhu bi qintirin yuwaddihi ilayk wa minhum man tamara bi dinir la yuwaddihi ilayka to kaga yuaddi bisubir sai kuma nuwalli nuwallihi ma tawalla wa nuslihi kaga su biyu a cikin surutun nisa to sai ke cewa wasakkin ka daure da yuaddi tare shi akwai nusli da kuma abin nan wanda sai kuma wa nuslihi wa nuktihi minha da kuma nuktihi minha wannan ta zo so nawa so uku ta zo so uku a cikin ali imran a cikin shura haka ne ali imran a cikin so nawa so biyu وما كان يريد ثواب الدنيا نوتي منها وما لهم في الآخرة من من نصيب أو مشركا غدا داي a cikin wannan a cikin shura biyu a cikin Ali Imran nauti to sai yace fa'atabir ka tsaya ka tara hankalinka ka lura safiyan mai gyararriyar kwakwalwa ka fes ba duk wani rikici a ciki hala kuma abin yana mai daɗi a cikin zuciyarka. Tawo. Malam Hassanu, wane ne Malam Fa'atabir? Hamza, Umar, wai Malam Safiyan? Shuba, Malam Nasiru, Malam Hala. To kenan waɗannan bayan Allah. Hamza, Shu'ba, Abu Amr su suka daure waɗannan gabaki daya. Za mu ce kalma guda nawa ce daya, biyu, uku, hudu. Ta farko ta zo so biyu. Da ta biyu da ta uku so daya daya. Ta hudu ta zo so uku. To duka wannan da aka zana gabaki daya daure su wannan malaman suke yi. malam hamza in ka ce hamza bi rawiyahi da kalab da khallad safiyan shuba rawi an asim sannan kuma hala abu amr kenan duka riwaya guda biyu ta dure ta susi duk sun daure waɗannan mun gane wannan ba matsala to sai ce wa anhum wa an habsin fa alqi wa anhum su as-sabiqu dhikruhum daga dai waɗancan malam fa'atabir da malam safiyan da malam hala wa an hafsin da kuma imamu hafsu wa annuhum wa an hafsin fa'alqih fa'alqih ilaihim ita kuma ta zo so nawa so biyu ko fa'alqih ilaihim a farki kai ita kadai ce afwan ita kadai ce nam abnamal fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fa'alqih ilaihim kenan yanzu kaga malam hafsu ya haɗu da ɗan uwansa ko shuba wa anhum wa an hafsin yanzu ya haɗu da shuba zaka ce kenan asim bi akmalihi yanzu mun samu ƙari'ai guda uku hamza bi akmali bi rawiyihi sannan asim bi rawiyihi abu amr bi rawiyihi sun haɗu a wajen me a wajen fa'alƙe kaga za su ce fa'alƙe in kun kalla har yanzu bai faɗa mana sauran ƙara'ini suke ba mu dai mu riƙe waɗannan da za su ɗaure suke nan gaba za mu gane su abinda sauran suke to to sai ya ce wayattaƙe wannan wayattaƙe mubtada ne kun ga can fa'alƙe magana ta cika mun gane ko duk da cewa a cikin sadarin baiti suke da fa'arki da wata to amma fa'arki magana ta cika yanzu wayattaqi magana ta tashi wayattaqihi wayakhsha Allah wayattaqihi fa ulaika to sai kita wayattaqi hamasafuhu qaumun bi khulfin wa anhala hama safuhu qaumun bikulfin wa anhala babban magana wato rahimahullahu ta'ala za ka gaci a ramzi ne ya kawo amma kuma da manufa kyakkyawa ma'ana da wata ma'ana mai kyau ya ce hama safuwahu ƙaumun wasu manya-manyan malamai wanda sun isa su faɗa aji a cikin sha'anin kira a wannan ƙaunin littazim to hamau safohu wato sun kiyaye garai-garai da kyawun wannan lugar sun ba ta kariya da dukkan dalilai wai kada ka ɗauka ta wata jigari-jigarin kira'a ce ko wani luga ce ba muntashira ba a'a ƙaunin ne manya-manyan mutane to amma duk da haka a lokacin abu amur hama safuwahu ƙaumun ƙaumun safuwahu shu'ba ƙaumun khallat bikulfin bikulfin yanzu bikulfin dinnan ramzi ne ko kuma togaciya ce ko a bayani ne kai bikulfin wannan ba ramzi ba ne bikulfin to ku gane wani ƙa'idodi nasa yanzu kun kai ce hama abu amur safuwahu shuba ƙaumun to da ya ce bi kulfin amma da saɓani wannan saɓani zai koma ga dukkan waɗannan ukun ma'ana da abu amur da shuba da khallaj ko ku zai koma ga na ƙarshen ko shakku babu ga na ƙarshen zai koma inda su da zai ce bi kulfihimu inda zai ga dama yana da ta'abiri biyu in kaji ya zano maka mutane ko dai ya ga dama ce maka bi kulfin na ƙarshen ke nufi ko ya ce maka bi kulfihi shi kadai ke nufi in kuma sun kai mutane nawa to in yaje rosu in yace bi kulfihima to na biyun ƙarshe banda sauran wanda sai bi kulfihi ma'ana shi kallat kenan wannan waye taqihi da malan wa muka zano Abu Amr da Shu'ba da kuma Khallad suna karanta yattaqihi qihi qihi qihi ma'ana ita kafin din mutaharrika ce a wajen su sannan kuma ha'un makasuriya ba tare da bai ambata maka ja ba a afuwan kai dauri dauri muke magana yattaqi afuwan manta ne yattaqi yattaqi yawa yattaqi a wajen wayannan malaman yattaqi haka suke abin nan wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika mun gane wannan to shikenan to shi kalla da yace bi kulfin kenan me yake so ya nuna mana yana da wajahani wajahanin nan wane ne wajahi na farko sukun kamar yadda ya ambata wane ne na biyu alkasaratu ma'asila ma'asila domin za mu zo na gamuga wanda suke kasuru to amma abinda shara suke cewa abinda yake makarukun bihi inda da jama'ir khallad baya daurewa kasara yake yace wayattaqihi fa ulaika wannan shine abinda ya zama makaru'un bihi inda jama'ir duk da cewa an ambaci wajahi na sukun to amma al-maqul bihi shine al-kasara mun gane ko to sai da yake habsu ya saba da shu'ba sai ya kawo habsu shi kadai sai ya ce wa qul bi sukunil qafi wal qasri habsuhum wa qul ka fada bi sukunil qafi a daure kafin taqo wal kasri abinda sai a ce taqihi taqihi wal kasri kaga anan da yace wal kasri dan ya nuna maka ba a ja baya ja wayattaqihi taqihi habsum habsu shi kadai to shi kenan sai yace wayatti lada qaha wayatti lada qaha bil iskan yujtala wayatti lada qaha ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات لدابها dan ya nuna maka in ma ka samu wani ya tihi kaman fa ina ya tihi yawan kiyamata farda sai ce na datsaha eh biliskan yujtala malan yujtala ne ya sunan kakar maka Allah eh malan kabiru aminu malan aminu wane ne malan yujtala eh malan susi malan yujtala shine malan susi kenan zai ce wa man wa man ya wa man ya wa man ya tih mu'minan ya tih mu'minan wa man ya tih mu'minan suna shi shido abai ke wa man ya tih mu'minan haka zai karanta malan susi mun gane ko to sai yace wa fil kulli to duk wancan abin da ya zano maka tun daga me yu'addihi kaga kalmomi guda nawa kenan zamu ce a daya biyu uku hudu sai fa alqih biyar ya take shida sai kuma ya ce bakwai to sai ce wafin kulli to duk wannan gabaki ɗaya da zano maka ai wannan sai ya haɗu dole dole sai ya haɗu ai sai wannan yaɗin ya je ana za ta cika sai ce wafin kulli ƙasar ha'i ba na lisanuhu wafin kulli duk wannan kalmomi da aka zana su bakwai ƙasar ha'i ana yi mahawar ƙasar ma'ana ba za a data ba a wajen malam bana da malam lisanuhu umar wane ne malam bana alun malam hasan wane ne malam lisanuhu hisham kaga da malam kalun da malam hisham duk gabaki daya kasara suke amma ba sa ja wa minhum man in ta'man yu'addihi ilayka yu'addihi kaga zan ce ina suke mazano su zai ce yu'addihi wa nuslihi nuwallihi sai kuma nu'tihi sai fa alqihi wa yattaqihi wa fil kulli qasl ha'i bana lisanuhu sai kuma malan lisanuhu shine hisham amma sai yace bi khulfihima a bi kulfin kai afuwan bi kulfin shi hisham yana da wajahani qasr al-ha'i bana lisanuhu bi kulfin to kulf me da wajahin nasa sukun ko kuma sila wa fil kull qasr al-ha'i bana lisanuhu bi kulfin yanzu mun fahimci cewa yana kasara ba tare da ya ja ba to wace ce ɗaya fuskar ta sabanin eh sila tun da bai daga cikin masu ɗaurewa baya daga cikin masu ɗaurewa kenan shi ko da ya ce yu'addihi ko yu'addihi nuwallihi ko nuwallihi nuslihi ko nuslihi haka zai ce to me ma'anan ba da lisanuhu ma'ana zahara lugatu hadhihi alkalimat wa intasharat bada lisanu al-lisan shine al-lugha ma'ana domin lugha ce min al-lughat bana lisanuhu yani zahara lugatuhu luga ta wannan ta riga ta bayyana a wajen laraba ba bakwa bace kwa riga asanta sai ya ce wa fi tsaha bi wajhaini bujjila wa fi tsaha wane ne tsaha malam sa'idu wa fi tsaha wane ne tsaha wa man ya'tihi mu'minan kada amina salihati fa ulaika lahum darajatul ula bi wajahaini bujjila to kun ba sa'idu wane ne malam bujjilan nan yawa kalun shine malam bujjila malam mansur kenan malam kalun fuska biyu gare shi ko dai wa man yatihi ko wa man yatihi yatihi ko yatihi to yanzu waɗannan kalmomi da ya zana mana za mu ga cewa fuskoki ne guda uku saɓanin yana zagawa tsakanin mai fuska uku ɗaurewa da yin kasara ba tare da ja ba da kuma yin kasara tare da ja wannan shi ne da allah mai ƙoƙari in mun koma mu kalli rawuyan nan da ƙari'an nan aƙalla mu haddace ga masu ɗauri ga masu kasara ba tare da ja ba ga masu kuma ja kaga inda ya hutar da mu da ya ce mana wafil kullum kasar laha'i ba na lisanuhu yanzu kaga da ya hutar da mu kalli wannan kawai gabaki ɗaya wanda yanzu a takaice za mu ce da abu amur da shu'uba da hamza wa'incan kalmomi guda uku na farko da nu'tihi da nuwallihi da nuslihi haka ne sai wace ce ya ce kaga wannan gabaki da daurewa suke daurewa suke kaga duk an hutar da mu kalonu da yazo yace wa fil kulli a can to yanzu in ka cire wa'ancan ka cire kalonu saura mai suke duka kasara tare da sila kaga shikenan ka riga ka huta kenan in ka dauki yan kadan din ka haddace sauran wanda baka haddace ba to kawai su ne sai ka tada suna cikin su a dan duba a gani an fahimta shikenan insha Allah amina eh eh wato an kamba mashi an girmama shi at-tabdil min at-tabdil eh bujjila wato an kamba mashi an girmama shi a'a tsaha tsaha da ka sani wa ya atihi lada tsaha ita ya tihi take cikin sul tsaha biliskani yujtala wato malan susi ya daure ya atihi tsaha wanda ka sani ta sura eh wato dan ya nuna maka in ma ka samu wata ya atihi a Qur'ani to ba da ita ake ba ta tsaha ita kada yake innahu man yati rabbahu mujriman fa innahu in fa inna lahu nar jahannama fa inna fa inna jahannama eh eh eh yawa kware da gaske yace hama safwahu qaumun kasan as-safa ana sifanta ruwa da asafa eh asafa wato a garuwa gare-gare to su wa'ancan kaumun din sun kiyaye matsayin wannan lugar da wannan wajahin sannan wa an hala kuma wato ƙari'i da ya karanta ya kwankwaɗi ruwa sha na farko kaga annahalu shine sha na farko kaga wanda sha na farko dama ba gurbata eh yu'allu biha mudkana tiflan wa yunhalu eh ko gani al'alalu shine sha na biyu annaharu sha na farko bana lisanu yani zahara lugatuhu bana qalun lamun kuma shine isham bana lisanam aqula yace wa fihi muhanan ita kalmar ta fihi muhana ma'ahu tare da ibnu kasir habsun akwai habsu ma'ana yi musharaka da su da shi a kowila ya zama ɗan uwa na biyayya ɗan uwa na muwafaka da mutaba'a eh Thank